can da ya wuce muna magana ne akan ibn taymiya da ya kawo al-fasl na usani al-ikhtilaf al-waqi fi tafsir min jihati al-istidlal ko tafsiri akwai sabanin da ake samu wajen kafa dalili to sai ce ya kasu kashe biyu ya dan yi muqaddima ya faɗi tafsiran wasu malamai wanda sun kubuta daga waɗannan sannan sai ya ce mana ihdahuma ana samun tafsirai waɗanda babu waɗannan bayanan da zamu yi a ciki waɗanda su ne kuma suka gabata wanda mun karanta ba sai mun maimaita ba tafsirin su abdurrahman ibn ibrahim duhaim tafsirin su ahmad da isaac ibn rahuya da sauransu sufyan ibn uyayna da sunaid da ibn jarir da ibn abi hatim ɗaya daga cikin wato bangarorin guda biyu na sabanin yace qaumun i'taqadu ma'ani an samu wasu mutane ne da suke da kuduri kalmar itaƙadu daga taƙada ya ataƙidu ne ya itaƙadan mutane sun yi kudurin wani ra'ayi na wasu ma'anoni na fassara suna da ra'ayin su daman sun ma'aradu hamla alfazil qur'ani alaiha kuma sai suka nemi su fassara lafazin alkur'ani ya dace da wannan ra'ayin nasu kun fahimci wannan a matsayin kan ɗalibi yana da kyau ka gane shi yasa ana so duk malamin da za ka karanta tafsirin sa ka san aqidarsa saboda in yana da aqida in ya zo in ya iya zance zai zo wajen bayani kurin sai ya fassara maka ayat ta dace da ra'ayin aqidarsa to shi yasa ibnu taymiya ya tono mana wannan yace qaumun ittaqadu ma'ani mutane da suka yi kudurin wasu ma'anoni sun ma'aradu hamla alfazal qur'ani alaiha sai kuma suka nufi a lafazin qur'anin suka dora shi sai ai irin wannan ma'ana yake nufi kaji na ɗaya wasaniya qaumun fassaru alqur'ana bi mujarradi ma yasugu an yuridahu bi kalamihi kawai mutane ne waɗannan nabi kuma suke fassara alqur'ani kawai da abinda suka yi nufi kawai ya dace da zancen su zo su fassara ma qur'ani kullun da abin da ya dace da ra'ayin su da zancen su ma yasugu an yuridahu bi kalamihi mutum ya zo ya fassara qur'ani da abin da ya dace da abin da yake nufi da maganarsa kamar man kana min al-natiqina bi lughati al-arab shin masu magana da lugar larabci min ghairi nazarin ila al-mutakallim bil qur'an ba tare da suna dubi ga mai magana da qur'anin ba wal munazzali alayhi kuma ba tare da suna dubi akan wanda aka sauka qur'ani ba wal mukhatab bihi kuma ba su duba wa aka yi wa magana da qur'anin ba ibnu usaymin yace idan al-qismu al-awwal hum alladhina ataqadu shay'an فأرادوا أن يحملوا معاني الكلام عليه أنقاني ونم وهذا كما يكون في الأقائد والأمور العلمية يكون كذلك في الأحكام والأمور العملية تجد الرجل يعتقد مذهبا معينا ذا قمت هنا دراء ونمذهبا ثم يحاول أن يصرف معاني النصوص إلى ذلك المعنى المعين الذي كان يعتقده سيغينا قوقرين يدور معنون النسي akan aqidarsa ta mazhabarsa sawa'un fi asma'illahi wa sifatihi aw fi tauhidi aw ma ashba dhalika fa masalan yaqulu ana ujizu at-tawassula yati shakhsun mubtadi'un yaqulu yujizu at-tawassula hatta bil jinni wash shayatin yana halatta yin tawassuli da aljanu da shaytanu liye wai li'anna Allah yaqulu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila kaga saboda yana da itikadi a aqidarsa ya halatta yin tawassuli da aljanu a aqidarsa ya halatta yin tawassuli da shedanu to tunda shi malami ne mai fassara alqur'ani kai kuma dalibi baka tsaya kai bincike ba kafin ka karanta tafsirin sa sai ya zo ya dauko maka in yayi ma magana akan tawassuli halaccin tawassuli da shaidanu da aljanu sai ce gashi nan Allah ya ce allazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ku nemi wasila daga ubangiji ta ko ina kenan wannan wanda bai karatu ba sai je ta ihu ya ce jama'a ya aita wasu da aljanu ga aya na ga wani malamin tafsiri ya faɗa kuma yanzu a garin nan kana cewa a wani littafin tafsiri ka karanto shi kenan ya zama hujja sai sa ɗalibin ilimi daban yake da ami yawwa ya ce fa ata wasalu bi kulli shay komi zai ta wasu shi wa kadhalika aidan yunkiru sifatallahi azza wa jalla wa yaqulu li anna allaha ta'ala laysa kamithlihi shay yanzu akwai yan bid'a da suke inkari yanzu wani misalin mutane da suke aqida wani abu ne suke fassara qur'ani da ra'ayinsu dan bid'a yana ganin cewa ba za a sifanta Allah da sifofi ba sai zo kama hujja ba kana ga daren aqaba ka hujja qur'ani ko hadisi ba to sai ce ma gashi Allah ce laisa kamithlihi shay sai ce Allah bai da wata sifa laisa kamithlihi shay masu tafin ke masu ta'til wa ana idza athbattu sifata masalt sai ce ayin ka tabbatar wa Allah sifa to ka misalta shi da wani kenan kaga yakunu mu'taqidan hada al-i'tiqad thumma yahmilu al-qur'an ala dhalik wannan al-qism al-awwal kun gane shi to karin haske da usaimin ya rahimahullah القسم الثاني ليس عنده اعتقاد سابق هذا ليس عنده اعتقاد شي باي ده wani aqida shi wannan kisimi na biyu yufassiru alquran bihasabi ma yadullu alayhi al-lafz kawai yani bi qat'i an-nazari an al-mutakallim bihi wa huwa Allah kawai shi da yazo tunda shi ba larabe ne ya iya larabci kawai da an jawo mai aya zai fasata ba tare da ya lura da waye yake magana ba ba ko magana Allah ne ya kamata in za ka yi magana ai ka fassara ta dace da magana Allah to bi gadin nazari ko bi qat'in nazari an al mutakallim bihi huwa Allah wa an al munazzali alayhi wa huwa rasul sallallahu alaihi wasallam wa an al mukhatab wa hum al mursal ilaihim wanda aka turo musu alqurani yanzuru ila al kalam min haythu huwa huwa kalamun faqat wa hada aidan khata wannan kuskure ne fassara qur'ani kurin ana jama'a aya ba tare da ka lura da wannan janibai guda uku ba fa innahu bila shak inda jami'in nasi anna al kalama yakhtalifu ma'anahu bihasabi al mutakallim bihi zance fa yana samun bambancin ma'ana dangane da wanda ya magana in mace ce ta faɗi magana kaza fassarar da zaka yi kaza in namiji ne ya faɗa fassarar da zaka yi kaza in yaro ne a gida ya faɗi magana abinda magana yake nufi in ko mai gida ne ya faɗa ka san me yake nufi to ya zaka fassara maganar Allah da maganar dan adam iri daya fahimtum ya ikhwani bila shak inda jami'in nas عند جميع الناس أن الكلام يختلف معناه بسبب بحسب المتكلم به وبحسب المخاطب به أيضا فمثلا لو جاءتك كلمة nabiyatun min shaksin muhtaram zance ya zo maka daga bangaren wani mutum da ake mutunta shi wa ja'at ka mithlu hadhihi kalima min shaksin saqit irin zance ya zo maka daga wani mutumin banza shine shaks saqit mutumin da bai da wani daraja fa inna kalimat al-awwal ashaddu ta'siran zancen farko da ya zo maka daga mutumin da yake muhtaram ba ya fi tasiri ba akan a ce magana ta zo maka daga wani garin garin mutane cikin tallakar budan maganan wani kuma لأن كلمة المحترم لها وزن كوبا كبني يوا ما ليش فإذا وصفني بعيب مثلا معناه أنه حط من من قدري وندي يجي كان دون عيب كان يا أن تبا درجرك kuma ko kayi magana dole wannan magana taka tana tafiya da kadarin ka ne lakin idza jaa shakhsun saqit yasubbu kull yasubbu kull ahad wa yasubbuni falan yahummani kaseeran ma annal kalimata wahida amma da wani mutum zai zo yana zagin kowa da kowa sai kai ma ya zo zage ka wannan ba zai dame ka ba tunda dama mai zagi ne amma yanzu wani mutum mai daraja sai i zage ka sai ciwon zagin mutum mai darajar nan ya fi maka zafi akan mutumin da yake gama garin mutum ya zage ka kun fahimci wannan to wannan dai misali ne kwa iya zuwa kuje ku karanta ibnu taymiya na so ya mana bayanin ɗabi'ar mutane akan fassara qur'ani kuma gaskiya ɗalibin ilimi da zai karanta tafsiri wajibi ne kowane malamin tafsiri za ka yi amfani da tafsirinsa ka san aƙidarsa ka san waye za ku ji misalai da za su ba ku mamaki nan gaba fal awwaluna ra'ul ma'ana alladhi ra'awhu min ghairi nazarin ila ma tastahiquhu alfazul qur'an mutanen farko ra'ayin farko sune da yace da yace wannan da yace ihdahuma dinnan masu aqida kenan su kawai abinda suka lura suna ganin suna fassara qur'ani ne da ma'anar da su suka gani ba tare da wato bincika abinda lafazin qur'ani ya cancanta minar dalalati wal bayan na daga nuni da kuma bayani ba wal akharuna su kuma na biyun masu fassarawa kawai da lugar larabci kawai ba tare da lura da waye mai magana ba ra'au mujarrad lafazin kawai suka lura da shi wa ma yajuzu an yurida bihi indahum al al al arabi wato da kuma irin yadda a wajen su su larabawa wannan lafazin zai iya bada ma'ana min ghairi nazarin ila ma yasluhu lil mutakallim bihi wa li siyaqil kalam ba tare da sun lura da abin da ya dace lil mutakallim bihi ga wanda yake magana da shi wa li siyaqil kalami da kuma dacewa da jerin gwanan zancen ba kullum su larabcin shine a gaban su malam yace summa haula'i kaseeran ma yaghlituna fi timalil lafzi wadannan da yawa suna yin ghalat ghalat kuskure suna yin kurakurai wajen daukan lafazi na alqur'ani لذلك المعنى أبيس وأن معنى في اللغة اللغة sai su ɗauki ƙur'ani wai sai ai a larabci ma ana nufin kaza ne su fassara ƙur'ani da haka da yawa suna yin kuskure kama yaghlutu fi dhalika alladhina qablahum kaman da suke na farkon ma masu aqida su ma suna yin kuskure ayi su ne qablahum waɗanda suka gabace su ne masu ra'ayin farko masu fassara qur'ani da aqida kama anna al-awwali awwalina kaseeran ma yaghliton na farkon al-awwalin na farkon masu fassara qur'ani da wata aqida su ko mazhabar su suna yin kuskure fi sihatil ma'ana alladhi fassaru bihi al-qur'an wajen ingancin ma'anar da suka fassara qur'ani da shi kama yaghlitu fi dhalika al-akharun kama yadda su ma na biyun suna yin kuskure a haka din ko wa in kana nazar al-awwalin ila al-ma'na asbak sai dai ko da yake dai na farkon masu fassara qur'ani da aqida sun fi duba ma'ana da farko sun fi lura da ma'ana sama da na biyun dan duk wanda zai fassara qur'ani da da, da ra'ayinsa da aqidarsa ai dole sai ya duba ma'anar dan ya ga kare je kwaba wanda bai da zurfin karatu ne bai zai gane ba yanzu kaga laysa kamithlihi shay'un ya kore sifofin Allah to kaga ya duba laisa kamithlihi shay'un ba wani abin da ya kama da Allah kuma daman shi ma yana korewa Allah sifofi ne sai da sa maka ayar ya wuce kai kuma baka da zurfin karatu daman ba karanta wannan ilimin ba sai ka yi rijista kawai kai da'a ka bi shi wa nazaru akharina ila lafzi asbaq yawa suma suma suma sauran suna duba da lafazin tunda luga suke bi ko wal awwal to ibnu taymiya yace wal awwaluna sinfani su na farkon masu fassara qur'ani da da ma'anar aqidar su su ma sun kasu kashe biyu taratan wani lokacin yuslibuna lafzal qur'ani ma dalla alaihi wa urida bihi suna dauke shine salb suna dauke ma'anar ko abinda lafazin qur'ani yayi nuni da shi kwata kwata sai su dauke shine yuslibun ma dalla alaihi wa urida bihi abinda lafazin qur'ani yake nuni kuma abinda Allah yake nufi wa taratan wani zubin yahmilunahu ala ma lam yadulla alaihi wani zubin ma sai su dora qur'anin akan abin da ba shi ma yake nufi ba sai su ce haka ayat take nufi walam yurid bihi kuma ba shi Allah ya nufata ba ko ba shi walam yurad bihi ba ba ba ba, ba shi ake nufi ba wa fi kila al'amraini a cikin dukkan wannan al'amura din guda biyu ko dai salbul lafzi salbul lafzil qur'ani ko kuma hamluhu ala ma lam yadul alaihi قد يكون ما قصدوا نفيه zai iya yiwa abin da suke nufin shine su kore lafazin da qur'ani ya tabbatar din au isbatuhu min al ma'ana batilan ko kuma su tabbatar da lafazin da qur'anin ya bayar amma da ma'ana mummuna dukkan ku da ku rike fassarar kun zai zo kawo muku misalai ko dai kad yakunu ma qasadu abin da yasa suke yin wannan wato suna so su kore wata ma'ana ne da ba a so ku ku fahimta yanzu an ce Allah yana da hannu sai wata aya ta zo ta yi magana a kan hannu ɗin alu suna suka tabbatar to su 'yan bid'a suna so su kore to za su iya zuwa su ɗauki wannan ayar dai su kore ma'anar hannun bal ya dahu mabsutata ne sai suka ce bal kudratahu kaga an ce yadu sun ce kudra kuma laraba ba sa fassara yadu da kudra to wannan masu fassara qur'ani da aqida kenan sharrin wanda yake da aqida ta bid'a duk lokacin da ya ji hadisi ko aya sai ya dora shi akai to shi yasa wajibin dalibin ilimi ya zama mai basira kilal amrayn qad yakunu ma qasadu nafyuhu aw ithbatuhu ko kuma tabbatarwa abinda ake korewa babu shi sai su tabbatar kamar misalin suna tabbatar da Allah yana ko'ina ko ba haka bane yanzu wace aya suke tabbatarwa cewa Allah yana ko'ina wa huwa ma'akum aina ma kuntum kaga kaga kaga wannan shine isbatuhu kaga isbatuhu min min al ma'ana batilan sun tabbatar da cewa Allah yana ko'ina amma da wace ma'ana batacciyar ma'ana dan wa huwa ma'akum ba tana nufin Allah yana ko'ina bane فيكون خطأهم في الدليل والمدلول kaji ko kaga yanzu sai zama kuskure su a wajen dalili da abin da dalilin yake nufi ayar da suka kafa ba daidai bane almadlul kuma ba haka take nufi ba shine ad-dalil wal madlul ad-dalilu a saurace din hujja din al-madlul abinda ayar take nufi kaga kuskure ta bangare biyu kenan shine al-khata fi ad-dalil wal madlul ku rike wannan lafazin da yawa ibn taymiya yana yawan amfani da shi kamar inda zaka shiga majmu'ul fatawa da sauran littattafan sa al khata'u fi dalil wal madlul karka zo ka rude to mi al khata'u fi dalil wal madlul ka gane yawwa ifhamu واحفظوا فكل حافظ إمام وقد يكون حقا زي يواديديني فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول زي يا أبو نسكي سوسو فدادين ديديني أما كما suka kawo dalili yayi daidai amma kuma ayar ba haka take nufi ba ma'ana wani abu ne suke so tabbatar na daidai amma kuma abin da suka kafa hujjar da shi bai zama kiliya ba wa hadha kama annahu waqa fi tafsir al-Qur'an kamar yadda haka ya faru cikin tafsirin qur'ani wannan cikin tafsirin qur'ani yake faruwa mun gaya muku fa innahu waqa aidan fi tafsirin hadith to a hadisi ma akwai kar ku dauka cikin tafsirin qur'ani ne bari ku ji misalin waɗanda suka yi kuskure a cikin ad-dalil wal madlul فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع كاغني ما سيهم كسكري وجن دليلي دا أبن دكي كفا دليلا تو كمان مثال أنجيو يتشكي ين بدع i'taqadu madhhaban yukhalifu al-haqqa suna da aqidar mazhabar da ta saba wa gaskiya al-haqqa alladhi alayhi al-ummatu al-wasat wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida sun saba wa wannan al-ummatu al-wasat al-ummatu al-muhammadiyya alladhina la yashmi'una 'ala dalalah wanda al'ummar da ba sa haduwa akan bata kasalafi al'umma wa a'immatiha kamar malamai salaf salafiya kenan salaf al'umma magabata da malamansu da jagororinsu sun saba wa waɗannan su yan bidiyan wa amadu ila alqur'ani fata'awwaluhu ala ara'ihim ibnu taymiya ce yan bid'a wa amadu ay qasadu suka nufaci alqur'ani ba ku ahlus sunna masu salafiya kuna cewa a kafa hujja da alkur'ani da hadisi ba to su din ma ahlul bid'in na daɗin masu kokarin da ilimi ba na yanzu matattu wanda ba sa karatu ba ma amadu ila alquran ay qasadu ila alquran fa ta'allahu fa ta'awwaluhu ala ara'ihim suka yi tawilin qur'anin a bisa ra'ayyukan su kawai taratan wani lokacin yastadilluna bi ayatin ala madhhabihim wala dilalata fiha in ba ibnu taymiya ba yake caje waɗannan yace wani lokacin su zo su kafa hujja ha da ayoyi akan mazhabar su amma wala dalala tafiya an ka duba ayar babu wani dalili a ciki kurin gadara a kawo maka ayar ne ba dai wai kana gadara baka aya ba to an kawo maka ayar amma kuma ayar mai karatu ya san ba ta da alaka da abin da suka faɗa maulidi fa bi zalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wai hujjar maulidi fa bi zalika falyafara huwa khairun mimma yajma'un dan Allah me alakar wannan da maulidin annabi to wannan dora shi anan ka sa misali yastadilluna bi ayatin ala madhhabihim wala dilalata fiha wa taratan yata'awwaluna ma yukhalifu madhhabahum duk abin da ya saba wa mazhabar su kuma sai su sai su mai tawili ga aya ta zo karara da take nuna Allah yana sama to wallahi idan sun zo sai sun yi mai tawili mimma yuharrifuna bihi al-kalima an mawadhihi sai su canja zancen ga abin da zancen yake nufi amma sai su canja ayoyi ne suka zo suke magana akan Allah yana sama alqur'ani amma duk in ka je tafsirin yan bid'a wallahi canja suke to bari ka ji suwaye waɗannan daga misalan su dan ku gane ma ba wai yan bid'an wannan zamanin kadai ba kofowa suka yi wa min haula'i firaqul khawarij ga khawarijawa nan ɗaya kenan daga cikin yan bid'a da suke fassara alkur'ani da ra'ayukansu da aqidarsu mutanen da suka fito don su yaƙi aliyu bin abi talib suka jefar suka ce ba su yarda da attakim tsakanin aliyu da muawiya ba suka barranta da sayyidina usman waɗannan su ne khawarijawa aqidarsu ta yi ƙarfi masu yakar shugabanni da jagorori su suka fara fada da shugabanni khawarijawa yasa wanda yake fada da shugabansa mai wannan ana ba shi sifa ta khawarijanci kuma suka kafirta duk wanda ya aikata babban zunubi sai su ce ya zama kafiri kafaru murtakibul kabira kana yin ƙarya ka zama arni duk wata kaba'ira da ka sani kana yin ta ka zama kafiri kuma duk mai sabo zai tabbata ne a wutar jahannama aqidar khawarijawa sabo kawai misali kallon mata sabo ne ko to a wurin khawarijawa duk wanda ya mutu yana sabo to har abada bai zai shiga aljanna ba kun ga ai ai akwai ba kyau da dai sauran aqidun su insha Allah kamar yadda yana nan a cikin littafin suna nan kala kala ne su ma a cikin su akwai al-azariqa akwai al-abadiyya akwai al-khamriyya al-haruriyya duk su ne akwai littafin al-maqalatul islamiyyin zaka iya komawa dan ka samu karin bayani akan aqidar waɗannan khawarijawa na abul hasan al-ash'ari da al-milal wan nihal na shahrastani da al-firq bain al-farq bain al-firq da kuma firqul mu'asira tun sabu ila al-islam wannan duk ina ina da shi eh na shahrastani yace war rawafid um akwai yan shi'a ar-rawafid gulatu shi'a kenan in an ce shi'a shi'a in amma rawafid wato masu zurfin ra'ayi su ne su ne rawafid an gane ku me yasa aka ce da su rawafid saboda sun rafadu khilafata abubakar wa umar sun ki yadda da khalifancin abubakar da umar wasu kuma suka ce annan wa rafadu khilafata zaid bin ali alayhi salam shi ma din kun koma cikin waɗannan littafan da ku samu wal jahmiya da kuma jahmiya su ne mabiya jaham ibn safwan abu muhriz kenan maula bani rasib al-khurasani shine almajirin ja'ad ibn dirham um, su jahamiya su ne masu kore sifofin Allah tabaraka wa ta'ala da ɓata sifar Allah jahamiya ba su yadda da sifofin Allah ba kwata-kwata kuma ba su yadda za a ga Allah ran tashin alkiyama ba yan jahamiya ba duk ba jahami baya gani wa jamu bin safwan wa shi'atuhu al-ula jahadu sifatal khaliq dayyani inji ibn al-qayyim a cikin nuniya bal atalu minhu samawati al-ula wa nafaw kalam ar-rabb jalla jalaluhu wa qadaw lahu bil khalqi wal hidthani huwa al-hadathani suka ce Allah baya magana ba bai halicci komai ba wani magana Allah ya halicci wani ba abin da Allah rama mu da bata eh ba wata sifa da zaka cewa Allah yana da shi na fau kalamar rabb ko a ce Allah yana magana la la la babu kuma su suka ce alqur'ani halittar sa aka yi ba magana Allah bane ba wani magana wai alqur'anu kalamullah halitta ne yanda Allah ya halicci bera da akuya haka wannan qur'anin ma aka halicce shi na sha faɗa cikin muna fatan Allah ba mu dama da lokaci insha Allah ya kamata mu karanta aƙidun mutanen nan zai taimaka mana ka fahimci kowa ana kiran dan bid'a ka san me aƙidarsa gaskiya zai kyau muna fatan Allah ya ba mu dacewa dai da samun lokaci yawwa to wannan kenan akwai littafin alfisal na ibnu hazm da almilal wal nihal da su maqalatul islamiyyin duk suna bayani akan wannan kungiyoyi wal mu'tazila ga mu'tazilawa mutanen wasil ibnu ata kenan wanda shine cikin almajiran Hassan al-Basri ne ya tashi ya bar wurin Hassan al-Basri da ya kawo wannan aqida tasa Wasil ibn Ata amma mabiya Wasil ibn Ata sune mu'tazilawa su kuma ba su yadda da kaddara ba nufatul qadri kenan mu'tazila ba sune masu me kore kaddara kuma sun kore wasu sifofin Allah kuma sun kore ganin Allah masu ma su kuma cewa suka yi duk wanda ya aikata babban zunubi irin kaman kabira to shi baya wuta shi baya aljanna manzila bainal manzilataini Allah kiyaye da kuma kadariya ko su kuma masu bin ma'badul juhani mabiya almajiran ma'badul juhani da da da ghailanu dimashqi su ne yan jahamiya da sujad ibn durham dirham suna su ma suna kore kaddara ka duba mamaki an ce da su kadariya kar kai tsammanin tabbatar da kaddara suke yi a kadariya nufatul kadari kenan su waɗannan su ne suka ce bawa fa duk abin da ya shi yayi komi kai kai kai ba Allah ne ba Allah ba yi da hannu cikin aikinka ka zo masallaci kai ka kawo kanka ka je ka sha giya kai kai kanka Allah bai isa ya hana ka ba bai isa ya saka ba aqida suwaye qadariya ba ba Allah ko Allah yana so ka je ka je ka je guri bai isa ya saka ka je ba kuma Allah bai san yanzu Allah daga nan in ka tashi daga nan in za ka je wani guri ne Allah bai san ina za ka waje ba sai ka je yake ganewa Allah musta'an Allah kiyaye mu eh na yau mashi'atul abdi aqwa min mashi'atillah haka da yataqidun hadi bid'a dalala dalala bid'a ne ga ga ga irin su murji'a an gane ko yawa su kuma murji'a sharrin su su fa imani da ka gaskata Allah kurin shine imani ko da baka yi aiki ba kaga yanzu fir'auna mumini ne a gurin murji'a fir'auna ba ya da akwai Allah ba amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il kuma suka ce wai da aiki da magana la yadkhulu fi musamman iman aiki baya ƙara imani magana baya ƙara imani ba alakar aiki da magana a cikin imani sam sam sam daban-daban ne kuma imani la yazidu la yanqus suka ce da imanin sayyidina abubakar da imanin fir'auna duk daya ba bambanci kuma la yadurru ma al-imani ma'asiya duk saban Allah da zaka yi ba zai taba imanin ka ba duk barnan da zaka yi kana nan da imanin ka ko me in dai zako ne la yadurru ma al-imani ma'asiya to jama'a kun ga waɗannan mutanen duk fa suna da littafan tafsirai fa yanzu ɗalibi ya kamata ya kuskure kurun da ya ga wani tafan tafsiri ya je ɗiba ta karanta na fassara wa mutane a yanda kake baka gama nuna ba tafasa ma baka yi ba ka je kurin ka ga rubutun su ya burge ka ko an masa kwalliya ko kaga kana dan ganewa ka je su yi ta tafka ka yanzu masu irin wannan aƙida ai sai manyan malamai yayi wallahi za su zo su yi maka wani abu wallahi ka je kai tafatawa da shi baka san cewa murji'anci bane ba bari ku ji ibnu taymiya ce wa hada kal mu'tazila wannan kamar misalin mu'tazilawa masalan fa innahu min a'zamin nasi kalaman wa jidalan kaga yan mu'tazilawa wato su suka fi kowa yawan surutu da jayayya a'zamun nasi kalaman wa jidalan وقد صنفوا تفاسير على اصول مذهبهم kai malam ba abin da za mu ce a ibnu taymiya sai dai godiya wallahi ya taimaka yace kaga waɗannan mutanen mutazila wannan sun rubuta littattafai na tafsiri akan mazhabar su kuma gashi nan in kana so gane kuma ana sai da su misal tafsir abdurrahman ibnu kaisan al-asam akwai tafsir abdurrahman ibnu kaisan al-asam tafsirin mutazilawa ne shine sheikh ibrahim ibnu isma'il ibnu ulayyata alladhi kana yunaziru shafi'i wanda yake jayayya da imamu shafi'i kullum suna fada da imamu shafi'i dan yana kare mazhaban nan tashi kaji daya wa misl kitab abu ali al-jubba'i ku rike sunnakin su kana zuwa zaka gani wata kira kaga sunan shi a cikin tafsirin littafin abu ali al-jubba'i yanzu irin ma sai da littattafan mu na nan kasar mu da ba sa tattarewa to ina ma suka san ma bambancin mazhabobin da waye waye kawai da ya ga littafi mai dan saukin kuɗi sayowa zai kuma tafsirin qur'ani wallahi sayowa za su yi su sayar na irin su abu ali al-jubba'i wa tafsirul kabir na uku lil qadi abdul jabbar ibnu ahmad al-hamadani shi ma na mu'tazilawa ne ga na hudu wal jami'u li ilmi al-qur'an li ali ibnu isa ar-rumani shi ma na mu'tazilawa ne ga al-kashaf li abi al-qasim zamakshari al-kashaf na yanzu nan kaje kasuwar kurmi zaka same shi kashaf na zamakshari kuma littafin mu'tazili ba mu'tazili ne duk da hafiz ibn hajar ya yi masa aiki ba ban sani ba suna kawo wanda aka yi aikin ko suka shi ka shaf a duniya cikin littafin tafsiri to ya kuma rufe kofa inda harkar luga ne duk wanda yake so ya samu qur'ani da harkar luga da bayanin nahau da luga tun kawo wuka to in ka je ka shaf ka huta a luga dai zaka karo Allah ya dik a luga kan ba magana ko ibn kasir mai ba zai nuna masa komai ba ina gaya maka wannan su neme shi anjima to shi yasa yanzu dan wani ya je ya ga littafin kashaf na wannan da sauransu ni na tun ba yau ba ina ta ganin sa ina son saya ina son sa wallahi to amma ina jiyo kaina tsoron kar in zo ina amfani da shi wata ran fada wani ramin da ban sani ba to na so zan siye shi in sai na hafiz din wanda ya masa aiki alkafi ashaf na na na hafiz wanda ya masa aiki duk barnar da yayi a ciki shi kuma ya ware sai ce ga mai kyau din wannan ku sharri yayi sokawa ya ku guje shi kun fahimci wannan to wannan misali kaɗan fa ya kawo maka fa haula'i wa amsalu mai taqadu madhhabal mu'tazila kaga wannan duk suna da ra'ayin mu'tazilawa wa usulul mu'tazila khamsa kai dan taimiya kenan yace gaba ɗaya ma addinin mu'tazilanci roots din su guda biyar ne tushe kenan shine usul jam'u asal akwai suna da wani abin da suke ce da shi at-tauhid wal adlu suna da almanzila bain almanzilataini na uku kenan wal in wa infadul wa'idi na hudu kenan wal amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar wannan shine gaba ɗaya addinin mu'tazila gino akai zai fara bayani wa tauhiduhum wa tauhidul jahmiyya alladhi madmunuhu nafi sifat tauhidin mu'tazila kaka dauka wani abin kirki ne iri ɗaya ne da tauhidin jahmiyawa shine kore sufofin Allah wa an zalika kalu suka ce daga wannan ne ma cikin tauhidin sai suka ce inna allaha la yura ba a ganin Allah wa inna alqur'ana makhluqun kuma cewa alqur'ani ma halitta ne yanda aka halicci sama da ƙasa aka halicci qur'ani wa inna ta'ala laysa fawqa alalami kuma su suka ce Allah baya saman duniya kaga ashe yan bid'a mu na zamanin nan sun wabto wani ra'ayi ne na me na mu'tazilawa ku dura da kyau waɗannan maganganu suna da kyau da Allah yawwa sai ka ce da shi in kun zo kuna mujadala kai wannan ra'ayin na cewa Allah baya sama a ina ka same shi ne wa gaya maka kai a cikin bid'ar wacce kake kadiriyanci kake ko mu'tazilanci ko me ya gaya maka bai ma san bid'ar ta sama bai san wacce sunanta ba fa ban sani ko kuna fahimta ma'ana in bid'ar mu nan ba su ma san me sunan bid'ar ma da suke kai ba tsabar ra'ayin asaba ahlus sunna ne kwar tsagwaro kaga yanzu nan wa anna Allah ta'ala laysa fawqa al-alam wa innahu la yaqumu bihi ilmun babu magana ilimi a tare da Allah wala kudura ko iko wala haya ba a cewa Allah yana raye baya raye wala sam'un baya ji wala basarun baya gani wala kalamun baya magana wala mashiya Allah bai da wani iko wala sifatun min sifat babu wata sifa da zaka ce Allah yana da shi to wannan dan Allah kashe menene to kaga yanzu mai bambancin za mai babu babu baya sama baya kasa baya kaza babu babun babun ta hadu sai ta bada babu ba haka bane ba ba haka suke faɗa a waka ba to kun ji bayanin tauhidin mutazilawa ko mutazila muke magana ko to to me magana adilu din me al'adulu a wajen su ka ɗauka wani abin kirki ne bari ka ji famin madmunihi abin da yake ɗauke da shi kalmar adl abin da suke nufi anna Allah ta'ala lam ya sha jami'al kainati ba wai ba Allah shi ya so dukkan abubuwan da yake faruwa a duniya suke faruwa ba kar ka ɗauka wai duk abin da ya faru a nan duniya ba wai Allah ne ya so wannan abubuwan da suke kasancewa na halitta ba a'a shine lam ya sha daga sha'a ya sha'u ne lam ya sha jami'al kainati wala khalaqaha kulla kuma Allah bai halicci komai ba dan Allah ka duba wannan haukar dan Allah ka duba Qur'ani fice Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil lahu maqalidu samawati wal ard Qur'ani ne fakarar amma ka duba wannan mutanen wai wala khalaqaha kullaha to yanzu in ka zo tafsirin irin waɗannan Allahu khaliqu kulli shay to dole sai ya maka tawili eh ai kullun kulliya ce kullun kurciya ko kullun ko kullun gafiya ne ko meye ma Allahu alam ban sani ba kai Allah kara mana ilimi da fahimta bari ku ji ku ji tabargaza sai dai ku yi hakuri da ji bari ku ji lam yasha jami'al kainat ka ringa sa musu lamba malam yawa wala khalaqaha kullaha to in Allah bai halicci komai ba to waye halicci sauran kaga yanzu wannan suna nuna ma Allah ba ɗaya bane kenan li'anna la yusamma ilahun ilah la yusamma al-ilahu bil ilah illa li'annahu yakhluq ba a ce da al-ilahu ilahu sai dai yana halitta to yanzu abun duniya dai dole ko dai a ce Allah ya halice su duka ko kuma a ce Allah ya halici rabi to wa ya halici rabin kaga wannan ya nuna cewa ashe Allah ba ɗaya bane a gurin mu'tazilawa wala huwa qadirun alaiha kulliha kuma Allah bai da iko akan komai dan Allah ka duba inna Allah ala kulli shay'in qadir wallahu ala kulli shay'in qadir ayoyin qur'ani ne fa amma suka ce wai Allah bai bai da iko akan komai bal bari dai indahum a wajen su anna af'alal ibadi lam yakhluqaha Allah duk aikin da bawa zai yi to ba Allah ne halitta ba motsi ne yanzu har maganar nan nake ba Allah ne halicci maganar nan ba ko me zan yi a gurin waɗannan fa la khaira ha wala sharra ko na alheri ko na sharri walam yurid illa ma amara bihi shar'an ba abinda Allah yake nufi yake nufata sai abinda ya umarni sallah ne wannan shi Allah ya so ayi wa ma siwa zalika fa innahu yakunu bi ghairi mashi'ati duk abin da aka yi ba wannan ba ba na yi wa Allah da'a ba to baya so karfin sa aka fi yanzu in banda a nan mun ga dama da ba dan ba lokaci ba sai mun yi tufka da warwara mun fidda tufka da warwara ce wannan magana tunda kun ce Allah bai halicci aikin ba kuma kun ce yanzu kuma abin da Allah ya shar'anta shine ya nufata a yi to da ya ga dama shine sai aka yi ko to wai sauran abubuwa kuma ba Allah baya so ake yi dole kawai ake yi sunan gani suke kamar yaban Allah suke so sai kaga babin abin da suke nufi man mana sallah Allah yana so shi yasa ake yi ai azumi Allah yana so shi yasa ake yi zakka Allah yana so shi yasa ake yi amma Allah baya son shan giya to tunda baya son shan giya bai kamata a ce Allah yana da iko akan hana shan giya ba kawai sai dai a ce kun karfin sa akai aka sha giya kun gane tunda shi baya so ai a ba an ce baya so ba kafiri wala kafirci wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yadda wa bayansa su yi kafirci ba to ya za a yi da kafircin da ake suka ce fun karfin Allah ake yi aka yi baya so to kaga a kiyama ma sun je ai sai ce bare doke su ba Allah kuwa a indi a duniya sun yi baya so ba wai mun ce yana so ne so ne yadda ba ba da kudurarsa aka yi ba to a lahira ma in yaje dukan za su ce bai sai da ke su ba bari ku ji wa qad wafaqahum ala zalika mutaakhiru ash-shi'a in shi'an karshen zamani sun dace da wannan aqidar wannan jama'a shi'an tamu ta yanzu tunda tun a wancan yace mutaakhiru ash-shi'a to shi'a suna da wannan aqidar daga cikin malaman su irin su mufid da abu ja'far at-tusi wannan duk malaman shi'a ne وامثالهما da misalansu ولابي ولابي جعفر هذا وانا ابو جعفر الطوسي din yana da tafsiri ala hadhihi tariqa fa abu ja'far at-tusi ku ja masa layi iya da tafsiri na shan yan shi'a kuma ala hadhihi tariqa akan wannan tariqar ya tafi kaje wata ran aje wani ya kawo ma tsarabarsa daga yayi wata yar tafiya ce naga wani tafsiri na kawo ma wallahi ya burge ni na wani malami Abu Ja'far at-Tusi baka ma san waye Abu Ja'far at-Tusi ba ashe yana da kyau dalibin ilimi kowane malami aka fada ka san shi kar aje a kawo maka mai sare ka ka dauki littafin sa lakin yadhummu yadhummu ila dhalika qawlu al-imamiyya al-ithna ashariyya idan da yazo a tafsirin nasa sai yadhummu yana hada maganganun yan shi'a al-imamiyya al-ithna ashariya shi'a su kumaini kenan Abu Ja'far sai hada da wancan ra'ayi na mu'tadilanci da kuma ra'ayin shi'a al-imamiyya al-ithna ashariya da haka yake hadawa fa innal mu'tazila laysa fihim man yaqulu bidhalika saboda a cikin mu'tazila ba mai ra'ayin shi'a al-imamiyya al-ithna ashariya din wala man yunkiru khilafata Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali a cikin mu'tazilawa duka gaba daya sun yadda ka duba wannan duk wannan tabargazar amma sun yadda da khalifancin Abubakar da Umar da Uthman da Ali amma ka duba sharrin Shi'a da yake makareta ne ba su da kirki kaga Abu Ja'far tusi kaga wannan aqida su ai misalin a mu'tazilawa kaga ba su dace da Shi'a a wajen imama ba to amma sun yadda in Shi'a suna karanta tafsirin Abu Ja'far tusi wanda Abu Ja'far tusi afwan suna karanta tafsir Abu Ja'far tusi wanda shi kuma ya hada da ra'ayin Mu'tazilawa wanda Mu'tazilawa kuma a asalin mazhabar sun yadda da khalifanci Abubakar da Umar da Usman da Ali amma a haka din sun yadda za su karbi Mu'tazilancin su yada a duniya saboda su yada sharri yanzu malamin ba karatu ba me zai bayyana ma wannan ba za ka iya ganewa ba wa min usulil mu'tazila ma al khawarij infadul wa'idi fil akhirah وأن الله لا يقبل من أهل الكبائر شفاعة yana daga cikin tushe usul da s- mu'tazilawa da khawajirawa su- khawarijawa suka hadu zartar da alwa'idi fil akhirah narkon azaba a lahira ga narkon azaban anna allaha la yaqbalu fi ahli al-kaba'ir shafa'a duk wanda ya mutu yana aikata kabirar zunubi to ba a ceton sa kuma wala yukhriju minhum ahadan minan nar ko daya ba mai fita daga wutar jahannama kana aika ƙarya in kai ƙarya ba ka ƙarya ka ba'ira ce ƙarya ɗaya idan kai kurin ɗan wuta ne khalidi ne fiha abada sun yi ittifaki da su da mu'tazilawa wala raiba annahu qad radda alaihim tawaifun min al-murji'a ibn taymiya ce eh ba makawa lalle daga wasu daga cikin murji'a sun musu raddi wal karramiya da kuma yan masabar karramiya su ne mabiya a- a- abi abdullahi muhammad ibn karram as-sajistani an gane ku sannan kuma wal kullabiya ga su suka ramiya da su kullabiya kullabiya su ne mabiya abdullahi ibn sa'id ibn kullab al-qattan su kuma aqidar su aqidar yan kullabiya suka ce ma'anar qur'ani ba ta da alaka da kudura da ikon ubangiji kwata-kwata kwata-kwata sannan kuma shi wannan ƙur'anin fassarar da suke masa ba kamar yadda ahalus sunna suke fassara shi ba ba wai kai ni ban san ma me zan ce ba mana ba za a ko ba za a danganta abin da ƙur'ani ya faɗa a ce Allah haka yake nufi ba a'a kai dai haka ka fahimta amma kai ka isa ka san ma'anar Allah kun gane iskalin yanzu mun karanta qur'ani wani zai ce ai Allah yana nufin kaza ne Allah ya ce kaza a'a kai dai kai bayani amma ma'anar Allah wa ya santa to ya za ka yi da wannan mala wallahi a gabana wani malami cikin malaman jami'an nan yana sukan malam ja'far muna lokacin muna masters a jami'a a nan biyu ce yana cewa wai mutane ana saboda an ganni ne a wurin irin cin mutunci din nan na yi magana su bani kare uba ni kuma ban yi magana ba a to na wanda zamu je malam din ya mana wasiya yace yace yace to in kun ji duk abin da za a faɗa kurum ku shiru kaman ba ku abin nan ba ba komai ce wai wani wai wani a garin nan ana zika shi wai ya iya tafsiri subhanallah hal ya'rif kalam ar-rabb jalla jalaluhu ahad a duniya akwai wanda ya isa ya ce ya san abin da Allah yake nufi wani yazo waye yake tafsiri waye ya isa ya fassara abin da Allah yake nufi waye shi dalibai ana na'am ya dole ku ce na'am dan ku samu ya dan baku uh, abin nan ku ku tsallaka ku yi gaba in kai jayayya da shi sai ya kifar da kai kuma baka da mai goyon bayan ka ba ka da wani sanad na jami'a da za su taimake ka akan kaza babu kurin haka al'amura suke tafiya kifar da kai kurin zai yi dole ka ce na'am yaya sai ya zungure ka ya ce haka aka yake a karam kalla haka yake ka samu guri kuma ka je ka wanke shi wa atba'uhum da mabiyansu fa hasanu tarat ina ga muku wannan saboda dalibai da kuke karatu ko a kwalejoji ko a jami'a za ku iya faduwa da irin waɗannan wato virus din eh nusami virus aljurthum ko jarathim sai sai ka sanya za ka yi ko ba haka bane Yawa. ga wandanka za su gane ka wallahi ga wandanka wannan irin mutanen ne ci kai kai dan gidan kai kai ku ne masu tarewa mutane hanyar ran juma'a ko ku ji tsoron Allah fa wai muna tarewa mutane sallah juma'a an kai kara kenan kaji mutane ka ce sasari muka sa muka ce su zo yadda suka yi sun ji ana gaya musu abin da ya gamsar da su ne kuma in ana musu hauma hauma ai za su gane ba baligai aka tara ba in ƙarya ake gaya mutane ba wanda zai zo nan to shahada ake a gaya musu gaskiya kuma suka yi yadda to ko mutum yana da yanci ya zo ka ce wani bai zo ba ba su nu taratan wasa ukura wani lokacin su kyautata wani lokacin su munanna hatta saru fi tarafai na qid har sai da suka zo wani lokacin suna wato kowa da irin ra'ayinsa ya sha bamban da na dan uwan shi wannan ya saba wancan wannan ya saba wancan kama kad basata fi ghairi hada busita fi ghairi hada al kamar yadda dai wato an yi bayani dalla dalla ba a wannan wurin ba kun fahimci wannan an yi dan bayani dalla dalla ba a wannan wurin ba in kara muku wal maksud abinda ake nufi anna misla haula itaqadu ra'ayan wato abinda ake nufi anan waɗannan mutanen sun yi itikadin wani ra'ayi sun mahamalu alfadal qur'ani alai da wannan ra'ayin suka dora lafazin alqur'ani akai walaysa lahum salafun min as-sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan ba su da magabaci cikin salafus salih cikin tabi'ai da wanda suka biyo su wala min a'immatil muslimin ba su da dalili da hujja cikin jagorori na musulmi la fi ra'ayihim wala fi tafsirihim babu a ra'ayinsu babu a tafsirinsu ra'ayi ne tsagwaro وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة ابن تيمية باب وان تفسيري تكن تفسيرا لا لا تتو إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة فاتي والله باتن تفسير زي بينا تفسكو كيما ستاري يوا وذلك من جهتين برن باك مثال فسكا غدا بيو تارة من العلم بفساد قولهم سنة فدا ذاك سنشي ومغانا سنة لا لا تتياتي العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن wani lokacin kuma suna faɗa za ka san abin da suka fassara alkur'anin lalataccen abu ne ba shi ba ne in ma dalilan ala qaulihim ko kuma dalili akan ra'ayinsu au jawaban ala almu'arid lahum ko kuma ya zama jawabi ne ga mai rinkari ma gare su wa min haula man yakunu hasan ibara amma fa lura a cikin waɗannan akwai wanda zaka ga ya iya zance shine hasan ibara in ya kawo masu yakin larabci zai ɗauki hankalinka fasihan akwai fasaha wa ya dussul bida fi kalamihi amma matsiyacin in ya zo sai ya cusa shine dassa ya dussu cusawa yake yi ya cusa bid'a a cikin zancensa wa aksarun nas la ya'lamun dewa mutane ba za su gane ya cusa bid'ar ba yanzu zai zo yana bayani yana daukan ka ya shiga luga yana daukan ka na'am kana fahimta na'am kana da ya zo wata kwana in gaya wa sai fakin ɗinka kurin ya shigar da kai wani rami amma wa aktarun nas la ya'lamun da yawa mutane ba sani ba ga misalin su ka sahibul kashafi kamar zama shari'a cikin littafin tafsirin sa al-kashaf yana da fasaha yana da basira yana da hasanul ibara daukan hankali in yana maka li'irabi in yana maka tahlilin ayoyin alqur'ani dole zai burge ka kashaf aya ne a duniya gaji ina wani hawihi حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطل ما شاء الله والله ta kai ga saboda fasahar sa da kwarewar sa wajen shigar da bid'a da yawa cikin mutanen da ba su da itikadin wannan bid'ar tasa wallahi sai ya cusa musu ta dalilin tafsirin sa shine yurawwij ala ala khalqin kathirin mimman la ya'taqidu al-batila min tafasirihim al-batila ma sha Allah وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم yace ni na gani a zamani na cikin malamai masu tafsiri da wasunsu mutum zai zo yana bayani a cikin littafinsa da zancensa ya ɗauko cikin tafsirai irin su wannan kashaf ɗin ma yuwafiqu usulahum allati ya'lamu ya ɗauko maganar da ta dace da ra'ayin ko tushen asalin mu'tazilanci au ya taqidu fasaduha kuma shi malamin yana kudirin cewa wannan wato aqida din mara kyau ne amma wallahi malamin zai zo ya dauko wannan ra'ayin daga cikin alkashaf ya sa a littafin sa amma wala ya tadili zalika bai zai farga ba bari in dada maimaita muku ibnu taymiya cewa yayi ni na ga malamai wala qadar aitu min al ulama al mustafassirin wa ghairihim man yazkuru fi kitabi wa kalamihi min tafsirihim ni na ga malamai cikin waɗanda la ya taqidu al-batila min tafasirihim din al-batila akwai malaman da suna ganin barnar da aka samu a cikin tafsirin zamakshari na mu'tazilanci su malaman tafsirin da muke magana yanzu akan su akwai masu ra'ayin ba su yadda da ba su yadda da barnar da shi imamul misalin zamakshari ya kawo ba a ciki ba su yadda ba fa iya daidai gwargwado ba su yadda ba amma tunda suna mu'amala da littafin tafsirin wannan fa ana gaya maka malamai ne ba ɗaliban ilimi ba malami ne da ya zo yana wani rubutu a littafi ko ya rubuta wani tafsirin sai ya je a ƙoƙarin karanta littafin tafsirin na zamakshari ko shi ko waninsa saboda an burge shi da bayani ya san cewa fa suna da bambancin ra'ayi da shi da mai kashaf amma wallahi saboda kwarewar bayanin mai kashaf shi wannan malamin zai je i ɗebo wannan virus din da ke cikin alkashaf din izo izuba a littafinsa shi malamin mai aƙida ta gwada din ya zuba a littafinsa ya zo yana yi wa mutane bayani amma bai ma san cewa wannan virus ne ya je ɗebo ya zuba a littafinsa bai fahimta ba shine la ya tadili zalika kama kama ka ce ai ba komai na yadda malamin nan na dan bid'a ne zan yi karatu amma duk abin da zan yi zan fahimce shi sai zo yana bayani yana bayani yana bayani ya shigar da kai wani lungu ya ɗebo wasu abubuwan ya loda in ya loda ya loda ya lodo maka kai ma in ka zo littafin ka rubuta sai ka nakalto wancan maganar da malami ya faɗa sai ka zuba a littafin ka ashe wancan maganar da ya faɗa din ya shigar da bidiyoyinsa da dama amma kai baka fahimta ba saboda kwarewar zancen sa ya ɗauki hankalinka ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك يشي بس إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم سبب تطرف وأن ندبتنسوا نانشي تطرفي كمان ميزانشي ما سئل أنا رأي تطور رأي rafidawa 'yan shi'a al'imamiya da philosophers sun san masu philosophy wani zubin in ka biye su ma Allah ma babu shi a wajen su don da su duk abin da ba a gan shi ba ba a taba shi ba ba a dandana shi ba a ji hancinsa ba kanshinsa ba to fa babu shi ne gaskiya sun ce duk abin da yake akwai shi in dai kun yadda akwai abu a gurin malaman falsafa in dai ka yadda akwai abu to ko dai ka gan shi ka ji daya ko kuma wannan sense organs din dole su yi satisfying cewa eh akwai wannan abu ko dai ka ganshi da ido daya ko kuma in ba ganshi ba ka taba shi biyu in kuma ba haka ba ka ɗanɗana shi da bakinka uku in kuma ba haka ba ka me ka saurare shi kudu to me na biyar din kanshi sai ka ji shi Allah yana ɗaya daga cikin wannan abun akwai abin da ake sanin Allah da wannan to a gurin su babu kawai ko me in dai akwai shi ko dai a ganshi ko a taba shi ko a abin nan ba su da
kuma akwai masu bin su haka ware kuwa wallahi wani malami ya zo yana bayani wata ran a jami'a yana bayani irin wannan irin masu a gasu da addini amma sun yi boko sun sha boko na ya zo yana bayani an shiga harkar philosophy din nan muna karanta a jami'a ana yi ana yi ana yi ana yi a'a sai wani ɗalibi na san shi har yanzu tare muka yi masa shi yana cewa yes gaskiya ne yes ya ce to yaya kaza da turanci ake yana yes yes quite alright quite alright da karshe sai zo ya ce Allah ina yake sai ce babu wannan ajin mu aka yi wannan abun eh eh eh wai wani ya kawo a makaranta ya wannan dattijin yake faɗa cewa su ma an yi musu wani ya daga biro ya ce kai probin din Allah kamar yadda za ka yi probin din biron nan sai wani yaro ya ce to ya ba da time gobe shi wani yaro ya ce a bashi lokaci sai gobe zai kawo sai je sai ga ba wani ba wani ce ka haka ya eh wani ka je ka ce za ka za za ka faɗa masa inda Allah inda Allah yake amma eh ya ce maka a jikinsa ina ne inda aka aje ransa ransa eh gaskiya shi ma ya masa hankali kaga abin da ake faɗa shi dattijan yaron da ya je uban sai ya gaya masa shi haka malami ya faɗa ce sai ce to gobe idan ka je ka ce zaka gaya masa insha Allah amma ya gaya maka kafin nan ya gaya maka a ina ransa yake kaga sun yadda fa suna da rai babu ko ai babu rai a gurin su shine ai kaga dai kana da rai amma ina yake
shi ke da da ce da shi bai samu bai san inda yake bai ce kai bai fita ta kace fita ya fita bai ba ya fita ya bashi guri daga cikin abu Dama ra'ayi ne na turawa kurin aka zo aka da, da makiya addini. Allah ya kiyaye mu. Shi'a suka shiga da falasifa da karamita da sauransu. fi ma huwa ablagu min zalika suka shiga suka yi barna sama da wannan kuna jina ko suka yi barna sama da wannan wa- wa- wa- wa- wa tafaqama al-amru al-amri ya girmama fil falasifa akan yan filosofa wal qaramita da qaramita da rafida fa innahum fassaru alqur'ana bi anwa'in la yaqdi minha alalim ajabuhu su waɗannan yan falasifa da yan qaramita da yan rafida sun fassara alqur'ani da nau'in abubuwan da har yanzu duniya ba za ta daina mamakin wannan abun haukar da suka yi ba shine bi bi bi anwa'in la yaqdi minha alalamu ajabuhu mamakin duniya ba za ta daina mamaki akan wannan ba fa tafsirul rafida misalin ga- bari ka ji misali dan za mu samu gurin tsayawa um, tafsirin yan shi'a ga misalin tafsirin yan shi'a in kuna karan tafsiran yan shi'a a gaulihim tabbat yada abi lahabin wa tabba suka ce huma abubakar wa umar kaji wai tabbat yada abi lahabin wa tabba wai wannan ana nufin wai yada abi lahab din nan ana nufin abubakar da umar yanzu duk ɗan shi'a ya zo karanta tafsirin yan shi'a a haka zai je fassara tabbat yada to yanzu ka kuskure ka ce a ai ba komai ai tun da ne musulmi ne yana da kyau a rinka duba takaddun su ma subhanallah da fadin Allah la in asharakta la yahbatanna amaluka ai wai abin da ake nufi ai baina abi bakarin wa umar wa ali fil khilafa idan ka la in asharakta kaga nan ana fassara shi da shirka ne ko to su cewa aka yi wai annabi Allah ya ce wa annabi in ka yadda ka hada halifancin abubakar da umar da aliyu baka ware ali shi kadai ba to wallahi sai aikin ka ya lalace gaba daya la in asharakta ai la in asharakta baina abi bakarin wa umar wa aliyu fil khilafa in dai ka hada su a halifanci kace su ma halifofi ne ko kai mai karatun qur'ani ka yadda da cewa abubakar halifa umaru halifa usman halifa aliyu halifa la yahbatanna amaluka aikin ka ya lalace yasa aqida dan shi'a ba zai taba yadda abubakar halifansa bane saboda ai an ce gashi la yahbatanna amaluka haka suka fassara musu da an da Allah ya ce inna Allah ya murkum an tazbahu baqara Allah ya umarce ku ku yanka me baqara suka ce ai anan gurin Aisha ake nufi hiya Aisha inna Allah ya murkum an tazbahu baqara ai inna Allah ya murkum an tazbahu Aisha da faɗin Allah faqatilul faqatilu a'immatal kufuri da Allah ya ce ku yaƙi wato a'immatal kufuri jagororin kafirci wai suka ce ai Talha wa Zubair ne Allah ya ce ku yaƙi Talha da Zubair da faɗin Allah marajal baharaini yaltaqiyani wai marajal baharaini din nan ai kaga yabo ne suka ce Aliyu da Fatima su ne ai marajal baharaini ko guna guda biyu sun haɗu yaltaqiyani sun haɗu Aliyu wa Fatima da faɗin Allah wal lu'lu'u wal marjan al lu'lu'u wal marjan ana nufin al hasan wal husaini kai da faɗin sa wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin fi imamin imamin suka ce fi ali bin abi talib da faɗin Allah amma yatasaaluna anin naba'il azim suka ce anin naba'il azim ai an ali bin abi talib amma ya tasa'aluna anin nabail azim ai amma ya tasa'aluna an ali bin abi talib alladhi hum fihi mukhtalifun ka gani wa inna ma da fadin Allah inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'una wai wa yutuna zakata wa hum raki'una suna bada zakka wa hum raki'una sai suka fassara suna bada zakka suna ruku'i suna bada sadaka suna ruku'i sai suka ce huwa ali wai aliyu ne wai saboda yana sallah yake bada sadaka saboda tsabar wato imanin bada sadaka shi yana ruku'i ma yana bada sadaka kaga nan sun zagi aliyu wato bai da kushu'i kwarai da gaske babu kushu'i wai wa yazkuruna alhadith almawdu' sai su rinka ambatan wani hadisi na ƙarya bi ijma'i ahli ilmi da ijma'in malamai hadisin nan na ƙarya ne wa huwa tasadduquhu bi khatamihi fi salah wai aliyu yana sallah ma yake bada sadakar zobansa wannan hadisi ya zo amma na ƙarya ne wa kadhalika qawluhu da fadin sa ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma alaihim dinnan ana nufin fi ali lim- lamma usiba wa menene usiba hamza wai ana nufin aliyu ne ibnu abi talib subhanallah ومما يقارب هذا في بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى to daga ba yan shi'an ba ma a cikin malaman tafsirin ma da ake ganin na kirkin ne akwai waɗanda sun yi kama da waɗannan mutanen wajen barna kamar da Allah ce as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustakbirina bil ashab wai sai aka ce as-sabiruna rasulullah was-sadiqina abubakar wal-qanitina umar wal-munfiqina usman wal-mustakbirina ali su kuma waɗannan wai sun faɗa ne dan su mai da martani wa su ali bin abi wa wa su ƴan shi'a ka duba kokarin mai da martani su ma suka tafka wata ƙaryar ومثل قوله محمد رسول الله والذين معه wai sai aka ce walladina ma'ahu din kawai sai suka fasara da abubakar a shiddawa alal kufari umar umar wai su umar ne kafirai ruwama ubainahum usman tarahum rukan sujadan aliyu gashi nan dai suka ce cakuɗa abun wancan suka ce wannan wannan suka ce ya ce wa ajabu min zalika qawlu ba'din kai abin da yafi komai ma ban mamaki inji ibnu taymiya yanda wasu suke cewa والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي كو أبا ربا مسا والله كي to shi sai mu dakata ana yace wa wa amsalu hadhihi al-khurafat wannan khurafat shirme da tarkace Allah ce ta tadammanu taratan tafsirul lafzi bima la yadullu alaihi al-bihal ka gani wannan yana nufin yana dauke da tafsirul lafazi a fassara lafazi bima la yadullu alaihi an fassara lafazi da abin da ba shi lafazin yake nufi ba bihal kwata kwata fa inna hadhihi al-alfaz la tadullu ala haula'i al-ashkhas bihal tsakani da Allah waɗannan lafuzzuka ai kwata kwata ba sa nufin waɗannan mutanen ko kuwa bihalin kwata kwata والذين ما وشدوا على الكفار وما بينهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه wannan gaba ɗaya ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan wannan duk sifa ne ta waɗanda suke tare da annabi ba mutum ɗaya ba wa hiya allati yusammiha an-nuhatu khabaran ba'da khabar shine malaman nawa suke cewa wannan ana nufin al-khabaru ba'da khabar ke ku ya kuri na ɗebe ku da yawa a cikin nan din saboda wai yan misalan su dan bayyana Allah ganar da mu hiliyatu